بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 27 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasat na 112 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara na sosha alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ke da alaka da ahadisu sifat al-khabariyya na Allah subhanahu wataala kamar al'ada ibn Taymiyyah yana yawaita ainihin kwararo zantuttuka da aje lambobi mabambanta akan masailu masu muhimmanci a cikin ilimi a cikin aqida a cikin masa ainihin masail na fiqh Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake ta mai da zanci dangane da ababen da yake daukowa daga littafin ar-risalatul ushayriya ta Abu Qasim al-Ushayri ya dauko na zance da yake shi mai tsayi akan mas'alar da wato aka samu su daga cikin sufaye suna yin wata fassara gurguwa game da cewa su ba sa yin addu'a su ba sa tashi su nemi wani abu ko na duniya ko na lahira suna zaunawa ne kawai su jira kaddarar da Allah ya hukunta musu kazarta a kansu suna ganin kokarin nema da yin istighfari da kokarin bauta da kokarin neman abinci ko addu'a ko mutum ya ta wani kwazo ne akan duniya ko lahira wannan kamar yana guguriyo ne da kaddara da Allah ya kaddarta masa ibn taymiya ya bayyana kuskuren wannan mas'ala ta fuskoki da dama wannan bayyana kuskuren ne yake cikin yi mana shine Allah subhanahu ta'ala ya ainihin kaddara maka hutu sakamakon azumi da yazo da wasu ainihin abubuwa shine zamu tashi inda yake cewa daga shafi na ɗari da talatin da biyar a juz'i na biyu a irin wannan nuska ta ainihin wato su malam Dr. Muhammad Rashad Salim Allah ya gafarta masa inda yace wakilal amrayni ghayru mahmudin wala ma'murin bihi wakilal amrayni ghayru mahmudin wala ma'murin bihi wala tariqun ila Allah طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاج أمور المحتاجة إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن أن يشكر الله يتي waɗannan abubuwa da aka ambata hanyoyin nan guda biyu wakilan amreni abubuwan guda biyu yana ishara zuwa ga barin aikata wajibobi da mustahabbai da tunanin cewa kai ka haƙura yadda Allah ya ga dama ya da kai da kuma aikata abubuwa makaruhai da waɗanda suke a muharramai shine dariqul wanda suke ifradi suna aikata abubuwa haramtattu da abubuwa makaruhai da zayikul abin mutane wanda suka ƙetare iyaka da wanda suka yi tafriti suka gaza yace to duka wakilal amraini waɗannan abubuwan guda biyu ghairu mahmud ba abin yabo bane wala ma'murun bihi ko ba umarci kowa da ya bar bacci ya bar cin abinci ya dinga jin yunwa ya keɓanta kanshi ya ki magana da kowa har ya zai fada yana aikata wasu ababe kuma na zargi ba wanda aka umarci shi da haka wala tariqun ila Allah kuma ba hanya ce da take kaiwa zuwa ga Allah ba tariqul mufarritin alladhina fa'alu hadhihi al hanyar wadanda suke aikata irin waɗannan abubuwa almuhtaja ilaiha ala ghairi wajhi al-ibadati wal qurbati ila Allah sun aikata waɗannan abubuwa wanda ana buƙatar su amma sai suka aikata su ba ta fuskar da ake buƙata ba ba kuma ta fuskar bauta Allah ba ma'ana jin yunwa da tashi da daddare da keɓantuwa da yin shiru wanda ya amince su a baya nuzumul jo wasahar wasamt wal khalwa akwai inda ake buƙata a aikata su kuma ana iya aikata su su zama bautar Allah ne azumi kaga barin cin abinci ne sallar dare da sauran ibadojin dare barin yin bacci ne sannan shari'a ta yi ta yi horo da yin shiru da kuma guje masurutu to amma sai kuma suna aikata su ba ta wajihin ibada ba ba ta wajihin kuma neman kusanci zuwa ga Allah ba wa tariqul mu'tadina alladhi taraku hadhihi al-af'al da kuma daya hanyar hanya wanda sun kitar iyaka ba ruwansa da duwar abu irin wannan suka biye wa duniya kawai suna shahuliyarsu waɗannan duka guda biyun ba hanyoyi ne masu kyau ba malam ya ce balil mashru'u an tu'ala abin da yake shari'a ta tabbatar shi ne aikata waɗannan ayyuka amma bi niyyati taqarrubi ila Allah in za ka yi azumi kar ka ji yunwa kawai ta banza ka yi azumi da niyyar bauta Allah ba wai kawai ka ji yunwa da niyyar wai kana horar da kanka ba haka in za ka tashi da dare ka tashi ka yi ibada ba ka tashi ka yi wani shirme ba wa an yushkar Allah sannan kuma ka gode wa Allah da ya baka dace gamdakatar din ka samu halin yin wannan ibada qala ta'ala Allah ya ce kulu min at-tayyibati wa amalu salihan yana ishara zuwa ga fadin Allah ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim a cikin suratul mu'min ya ce Allah yake cewa ya ku manzanni malamai sai sabani akan fassarar nan manzannin ake nufi ko ko khitab ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai aka abbarta da manzanni dan nuni zuwa ga cewa dukkanin manzanni an taba yi musu irin wannan umarni sai zama dan girmamawa aka ce ya ayyuhar rusul malamai sun faɗi irin wannan kamar ya kamar alladina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum alalin wanda ya magana nan ko mutum ɗaya ne Allah ya ce kulu min at-tayyibat ku ci daga ababe masu daɗi wa'malu salihan sannan ku aikata aiki na gari malamai suka ce abinda ake nufi da tsayibat shine halalun rizq ya zama arziki ne mutum ya samu ta hanyar halas ta hanyar kasuwanci ka ci riba ko kai kwadago a biya ka ko kai noma ko kai kiwo ko kai sana'a ko a baka kyauta ko ka ci gado da sauran hanyoyin da suke na samun arziki na halas shine at-tayyibat siffa ta farko kenan siffa ta biyu kuma ya zama halalun shar'an abinda ka samu din a shar'anci halasta mana in noma ne ka noma abinda yake halasta in kiwo ne ka yi kiwon abinda ya halasta a kiwata ba kiwon alade kai ko kiwon kare ko kiwon wani abu da ya haramta a kiwata shi ba idan ka samu ne ta hanyar kasuwanci ya zama riba ce wadda take shar'antacciya ba riba ba ba alkushi ba ba makamantansu ba kaga sai haɗa siffar siffar cewa ka samu ta hanyar halasta sannan shi kanshi abin ya zama cewa halas ne sana'anta shi a gaban da riba da mutum ya ji wajen sai da giya ko wajen caca ko kiwon alade ko makamantansu sannan kuma ya zama kuma ka sarrafa shi bisa abin da shari'a ta yadda to shine at-tayyibu kenan wannan sabofin guda uku su sun tabbata wannan kamar da ibnu kasir yake nunawa yana nuni zuwa ga cewa wato cin abu na halas yana taimakawa wajen ibada mai kyau shi da Allah ya gwa masu kulu min tayyibati wa amalu salih ku ci abun da yake halal sannan ku aikata aiki mai kyau malamai suka ce su kuma ayyuka masu kyau sune wato a sune kamar yadda Qurtubi yake faɗa yace ayyuka masu kyau sune qiwamu kulli umami wal mujtama'at wash shara'i' duk wata al'umma da duk wata shari'a abin da ya zo na lafiya shine ayyuka masu ayyuka masu nagarta da mutane suke aikatawa da zarar mutane su yi aiki mai nagarta shi kenan al'umma ta lalace sannan a abin da ake ce ma aiki as-salih shine wanda yake da amfani a duniya da kuma amfani a lahira shi ake kira da suna salih yana da amfani a duniya yana da amfani a lahira ko da yana da wata cutarwa to zai zama amfanin shi shine raji kamar misali kamar yaki jihadi da ake zuwa kaga za a iya jin rauni in ta kunu ta'lamu fa innahu ya'lamu kama ta'lamu za a iya kashe mutum za a iya ji masa rauni za iya kama shi a matsayin fursuna za ma iya cin nasara akan ku musulmin kaga za ku iya samu wata cutarwa amma tamfarari ce amma yana da amfani a lahira wannan shi ake kira da suna aiki na gari zama yana da yana da amfani a duniya yana kuma da shi a lahira sannan kuma wannan amfanin na duniya da lahira shari'a ce take prescribing tace yana da amfani ba wai abin da mu mutane muka ga yana da amfani ba sai muna da dalili akan cewa yana da amfani sannan zai zama yana da amfani din dakan suna lissafa ayyuka na gari sai su ce akwai tauhidi akwai alkhawf ko alkhashiya sannan akwai ayyuka irin albir as-sidq alwafa'u bil ahdi silatul arham al-ihsanu ila ibadillah suna lissafa su da yawa su da yawa abinda mai yaki ambata a cikin shu'abul iman dan haka suna nan da yawa da yawa Allah ya ce ba annabawa ku ci abu mai kyau sannan ku aikata aiki na gari yace wa qala ta'ala Allah kuma yace kulu min at-tayyibati kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah ku ci daga dada dan abubuwan da muka azurta ku sannan ku gode wa Allah da ya azurta ku da wannan da abu mai daɗi din fa amara bil akli wa shukri kaga yayi umarni da a ci kuma a gode faman akala wa lam yashkur kana mazmuman wanda da ya ci wani abu ya kasa gode wa Allah to shi abin zargi ne wa man lam yakul wa lam yashkur kana mazmuman wanda ya ki ci ya ki godiya shi ma abin zargi in ka ci abin da baka gode wa Allah ba kai abin zargi ne in kake ci gaba daya kake godewa nan ma kai abin zargi ne shar'anci sai addu'o'i da suka zo kala daban-daban wanda suke su inganta game da addu'ar da ake yi idan an gama cin abinci kuma alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghayri hawlin minni wala quwwa akwai jin riwayar bukhari alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana wanda ta cikin Bukhari hadisin ainihin wato Abu Muhammad al-Bahi Allah muna gode maka godiya mai yawa mai dadi Allah muna gode maka ba mu ba mu koshi da ni'imarka ba ya Allah ba mu gaji da fallarka ba to wannan yana daga cikin wajibobi akan ainihin duk mutumin da ya ci abinci ya samu wata falala daga Allah mai godewa Allah a dangane da cin abu a abinda ake ce ma tsayib mun ishara zuwa ga cewa tsayib shine arziki na halas ta hanyar abinda ka sama ta noma ko kiwo ko kasuwanci ko sana'a ko kwadago ko kyauta ko gado ko duk wata hanya mai tsarki to akwai hadisi da nake so mana ishara wanda yake yana da matukar akwai bukatar mu lura da yanzu shine idan aka baka wani abu wanda wanda ya baka ba ta hanyar halal ka same shi ba idan ka ci kana sana kai tarayya da shi a cikin barna irin abin da mu yanzu muke gana ai cin banza ne kawai ɗan siyasa su je su samu dukiya ba a san asalin ta ba ga wani ma barawo ne ne kawo dukiya a garin su ana sana barawo wanda sunan shi barawo ke tarba mutane kuma ita mai addu'a wannan ba daidai bane al-imamu al-hakim da tabarani da ainihin wani ba na manta ba ibn abi asim a cikin al'ahad wal mafani suka rawaito hadisi duk da yake hadisi na da wata yar matsala kaɗan a cikin isnadin sa kamar yadda ibn rajab ya bayyana a cikin littafin sa jami'u al-ulum wal hikam amma dai hadisi ne wanda yake ana ana ikibari da shi cewa wata mata mai suna ummu abdullah bintu shaddad ibn ausim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a cikin wata rana da aka yi tsananin rana gab da bude baki sai ta samu kabakin nono mai kyau sai ta aika mishi da nufin ya sha ruwa da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aidu alaiha labana kuma yin mata da nonon ta sai hankalinta ya tashi sai ta biyo sawu ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aiko maka da kyautar nono ina fata ka yi buɗe baki a cikin samu lada sai aka ce gashi nan ka dawo min da kaya na yace kware kun ci a dawo ci tace to me yasa yace saboda ban san kina da arzikin dabbobi na kiwo da suke bada nono ina kika samu arzikin dabbobi ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kushanin sauce na wannan arzikin ita ce a ai yan kwanakin da ne nema na sai raƙuma kaji kaji yadda aka ce to shikenan yanzu zan shi ma'ana in kana da shakka ga wani source din wani arziki da wani ya taimake ka da shi to karka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koma mata da nonon ta sai da ya tabbatar tunda da ya santa wata kila bai san ta da irin wannan arzikin ba tana da garki ko tana da dabbobi ko tana da kaza amma muku yanzu kaga wannan abin celebrating ne yayi da zaran wani yayi kwana biyu ba gan shi ba a gan shi da wasu makudan kuɗi wanda al'adance bai kamata a ce a dan wannan lokacin ya same su ko a irin wannan aikin da yake ko irin wannan sana'ar da yake ya same su ba ya ci gaba da raba kaza ce mutumin mutumin mutumin kirki ne bawan Allah eh inda ma za a tume shi a EFCC za mu tare mu ta adda mu ce cutar shi ake azzalumai ne ko mun a barnar da yake ko barnar ko mun barnar da yake ba ma damuwa kai wani fa ana ma sanar cewa kuɗin na tsabi ne ko yankan kai ko kidnapper ne shi ko barawon gwamnati ne ko maha'inci ne ko ɗan fauna ne ko ɗan yaudara ko ɗan kripto muna sana ba amma sana mu dinga karɓa muna ci da ƴan uwan shi da iyayen shi da makwabta da marasa lafiya da talakawa da masu neman taimakon gina masallaci ma to za su yi su karɓa Allah shi kintu malam ya ci gaba da cewa wa fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya zo a cikin wannan sai muslim ne hadisin yana cikin sai muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alayha Allah yana yarda da bawa wanda ya danci wani dan abu da yace al-akla ishara ila qillatil akal ba za ka zo na kaitaci ne kana gyatsa kana to kana totsawa ba a za ka ci gwargwadon bukata ne shine ma'anar al-akla wani ɗan abinci ko kuma komai ƙarancin abin da Allah ya baka karka kasa godewa ko dai zama yana ishara zuwa ga karkaci da yawa ko kuma ishara zuwa ga ko da Allah bai baka da yawa ba to karka kasa godewa Mana ɗan ƙanzo ne ka samu ɗan ragowar na jiya ne aka ɗumama ka zo ne ka tara ana ana walima wani ƙofar gida ka samu ka ɗan ya fita ka ci to ko ma dai yayi ne dai ka goda Allah fa yahmadullah fa yahmaduhu alaihi wa yashrabu shurba ya dan sha wani abin sha fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah akai to Allah yana son wannan bawa Allah yana yarda da bawa wanda yake ci ya gode wanda yake sha ya gode da haka wajibi ne akan kan ka ci ka sha ka gode wajibi ne kuma akan iyaye su koya ma yaya mazaje su koya wa mata malaman makaranta ku koya ma yara masu karatu a makarantu in an fita break din nan an ci ci abinci to akwai musu dinga addu'a suna gode wa Allah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li sa'd annabi alaihi salatu wassalam yace masa'adu dan dan dan abi waqas radiyallahu anhu annabi yace masa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zadda biha illa zadda biha darajatan wa rif'a kai ba za ka ciyar da wani abu ba wanda za ka yi kana neman fuskar Allah kai wata ciyarwa dan neman abin da ke wurin Allah face sai Allah ya daga darajarka Allah ya ƙara ɗaukaka ka sakamakon wannan hatta luqmata ana karanta da hatta luqmata da hatta luqmatu ya halarta in ka karanta hatta luqmata zai zama adafi kenan akan wancan nafaqatan sai zama wa luqmatan in ka karanta kuma hatta luqmatu sai zama istihlafi kenan sabon zance sai zama wa kadhalika luqmatu tarfa'uha ila imra'atik hakanan loma da zaka daga ka sanya a bakin matarka ma'ana hatta a cikin al'amarin da zai faru tsakaninka da mata na nuna kauna da kusanci da soyayya to za ka samu ladan wannan aiki da kai wannan yana cikin bukhari da muslim a a limamin bukhari ya yi babi dama da yake cewa babu wujubun nafaqati alal ahli wal iyali babin da ke bayani akan wajabcin ciyar da ainihin iyalai da kuma sauran mutanen gidanka wajibi ne ka ciyar da su ba ba mustahabi bane wajibi ne akan ka kuma sakaci da shi yana daga cikin manyan laifuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi mutum zunubi ya ya dinga wulakanta waɗanda suke karkashin sa ƴaƴanka da matanka duk wani wanda ciyar da shi ke karkashin ka wannan babban zunubi ne daga cikin kaba'ira ka dinga wulakanta shi inda dai malamai suke sabani game da ciyar da iyalai shine wajen menene mikidarin abin da zaka bayar shin za a kaddara ne da abin da sai ta koshi ko tana mun karanta a nan baya wani karatu da malaman malikiya suke cewa Allah ya jarabce ka da mata ko take mai mai dan banzanci to haka za ka hakura sai ta koshi daga su suna ganin kifaya ne sai ta ci ta ƙoshi sannan shi ne ka biya aikin da ke kanka na cida ne akwai da suke ganin bil amdad za a ƙaddara mudu ne wato irin irin wannan matar mudu ne ya kamata ta ci don ka bata wannan kafu takinta in bata koshi ba ita ta jiyo ta sai da ta kara sauran kuma gani akwai wanda suke ganin kuma bil off za a kaddara ne da al'adan mutanen da kuke rayuwa a cikin su to wannan ya fi dacewa da lawazin na shara me za ka ba mace ta ci nau'in abincin sau nawa za ka bata da kuma kwantitin da za ka bata yana da alaka da irin al'ada da mutanen da kuke rayuwa a ciki kaga misali yanzu mu anan al'adar shi ne a ci da safi a ci da rana a ci da dare ko three square da ake cewa akwai inda in ka je so biyar ake cewa abinci akwai inda in ka je so biyu ake ci akwai inda ake ci ma so ɗaya za ka ya danganta ga irin al'adun mutane idan kana rayuwa yadda ake ci so uku to dole ka bayar so uku sannan me ake ci irin abincin da ake ci shi zaka bari zai yi yanzu misali a nan zariya ko Kano ko Sokoto kullun ka gaso matarka goruba ko latas ko abin nan ko mangwara ka ce mata ga abinci ai ba zai yiwu a ce kullum mangwara kake ba matarka lokacin mangwara ya wuce ka ci gaba da bata kabeji misali dole za ka so shinkafa ka so masara ka so taliya ka so indomi ka so nama da kifi da makamantansu domin wannan shine abincin da ake ci kaga ta fuskar abinci amma in ka in ka je wasu wuraren gari na wayewa fasira kawai za a za a ci da shawarma ko ko a sha miyar miyar kubewa ita kai za a za a dafa ko bai kubewa dan ya haka haka a sha ita ce abinci da wani gari haka a wata kasa aka kawo mana da da breakfast ko aka kawo mana miyar kubewa dan ya da irin mushishin biredi da irin irin dogon biredi da mushishi ni da haka nan da yawa wallahi sai daga bani sai na samu wasu kayan marmari sa apple haka na ciki wai wannan shine breakfast miyar kubewa a cikin kofi da ba miyar kubewa dan ya koriya fatau haka da ta nan mutane sa tawarfa tuni ko an aka mai kubiya ba ci ne ke ba na wanda ma aka sa kifi aka sa man dake na amma ita haka kawai aka aka tafasa ta mu shi ne abinci to kaga yanzu wannan ka so ka wani mace nan ka wata wallahi ka kira kanka saki ai ko ba zai yi wadaka sai an kalli al'ada an kalli yanayi da sauransu sannan kuma shin abu ne akan zimmarka ko abu ne bitsafa malai sun ambaci wannan aka ce zimma wato kamar bashi yake duran da baka bayar ba in ta ciyar da kanta ana bin ka bashi kamar yadda in baka yi sallah asuba ba yanzu da muke magana to yanzu ana bin ka sallah asuba idan baka yi azumin ramadana ba wasu kwanaki a cikin yanzu ana bin ka dan ya wuce to bai wuce ba a shar'ance ko don haka ce bi zimma ne haka ran da baka samu ba ranar ta wuce baka kawo abinci ba to ana na ana bin ka bashi shi idan ku aka ce bisfaqa ne to in ya wuce ya fada kan in ya wuce ya fada kan sayyar magana a bisfaqa ne domin Allah yana cewa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf idan aka wai gari baka da shi to shikenan ya fada kan kafiran da ka samu wallahu a'lam bari ya cigaba ya cigaba da cewa fi sahihi annahu idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha فهو له صدقة ينانا أتكر أين سيد البخاري حديث أبو مسعود البدر شوى إذا متين يتشيد iyalansa yana neman lada wannan zai samu lada din wa ma'ana sai ka dinga halarto da niyya cewa abin da kake yi lada kake nema mu kiyaye wannan malamai sun ambaci wannan cewa daga cikin shar'i samun ladan ciyarwa da kake wa iyalanka shi da ka dinga halartowa a zuciyarka cewa ibada kake وكذلك الادعيه haka nan ta bangaren addu'o'i da suka ce su ba sa yin addu'a yace hab anna minan nasi man yas'alu Allah jalaba al-manfa'a lahu wa dafa al-madarra anhu ka dauka cewa a cikin mutane akwai wanda eh da gaske yana roƙon Allah Allah ya sa ya ci amfani ya samu wani amfani yana kuma roƙon Allah Allah ya tunkuɗe mishi wani sharri amma yana yin haka ne qaba'an kawai ɗabi'arsa wa'adatan da kuma ya saba al'adanci la shar'an wa ibadatan ba wai yana yi da tunanin cewa addini yake yi ba yana bin shari'a falaysa min al-mashru'i bi an ada addu'a mutlaqan li ajli tafsir hada wa tafsir baya daga cikin abin da yake daidai akai na ni musulmi ce ba zan yi addu'a ba saboda akwai mutane da suke yin addu'a ba ma suna yi ne don tunanin ibada ba don daga cikin uzurin da suke faɗa su bayan shi ne ai addu'a ta zama kawai mutane suna neman duniya ne ba ba suna yi ne don neman kusanci zuwa ga Allah mafi yawan abubuwan da mutane suke roƙon Allah suna roƙon shi ne kawai don ya biya musu buƙatunsu ba wai don suna tunanin haka ibada ba da Allah zai da za a ba su zaɓi a ce akan cewa da biya muku buƙatun a nan duniya da abin su sai a lahira ba za su iya zaben duniya saboda duniya kawai suke da sai suka ce to su saboda haka sai su ƙi yin addu'a shine ma da yake cewa ba daidai bane dan wannan yin wata ibada kamar ta addu'a yana yin ta ba daidai ba wannan bai lazimta ma kai ma kai ta ba daidai ba ثم اعلم أن الذي يفعله شرعا وإبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حبوبه المحمودة sannan kuma kasancewa wanda yake yi dan ibadar kuma wanda yake dan bin shari'a ai shi ma yana yi ne dan neman tashi maslaha da neman ya ci riba abin yabawa kuma riba fa huwa yatlubu maslahata dunyahu wa ukhrata wa ukhrati shi ma yana neman maslahar duniyar sa ne da lahirarsa bi khilafi alladhi yaf'aluhu tab'an sabanin wanda yake yin addu'a kawai dan tabi'a fa innahu innama yatlubu maslahata dunyahu faqat za ga shi duniya kawai yake nema kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq da Allah yake cewa a cikin labarin aikin hajji Allah yake cewa fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum abaikum aw ashadda zikra sai ce fa minan nasi daga cikin mutane akwai a wurin nan da ake addu'a a Makka in yaje na addu'a a mashayikh a Arafa a Safa da Marwa a ina ne a ina ne duka addu'a addu'a shi neman duniya ne neman mukami neman kuɗi neman sarauta ko ana sama wannan shi ci zabe duk abin da yake faɗa a wajen baya tunanin Allah ya gafarta mai zunuban shi bai tunanin Allah ya gafarta wa iyayensa bai tunanin Allah ya sa ya tsira baya addu'a Allah ya sa annabi ya cece shi baya addu'a Allah ya sa ya cika da imani baya neman abin lahira duniya kawai yake ashe wannan ba sabuwar ɗabi'a bace mutane su tafi maka takanas ta karo suna addu'a kawai don duniya iyakacin su kawai duniya Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khalaq wannan bai da wani rabo a cikin lahira a cikin al'amarin lahira wannan zargi ne ga mutumin da zai wayi gari kawai ya tasa rayuwar duniya ita kawai yake yi baya tunanin lahira a ayyukansa a ibadu a rayuwarsa da addu'arsa wa minhum a cikin mutane kuma akwai man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wanda yake addu'a yana cewa ya Allah ka bamu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasana Allah ka bamu da kyau a lahira wa qina azaban nar ya Allah ka tsare mu daga azaban wuta wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wasa da ita kamar yadda muka ji a baya hadisin a cikin sahih Muslim cewa daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yi akwai fadin shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk wani abu da kake nema yana cikin wannan addu'a malamai sun yi sabani game da me al-hasana a nan wajen akwai ta riwaya da ake danganta wa sayyidina Ali radiyallahu anhu kuma bata inganta ba cewa ya ce alhasanatu fid dunya shine almar'atul hasna wal hasanatu fil akhirah alhurul ain cewa abinda ake nufi da hasana a duniya shine Allah ya baka kyakkyawan mace hasana a lahira shine Allah ya baka hurul ain amma fasara ce wadda bata inganta ba kuma mai kunci kwarai da gaske domin ababan alkhairi hasana ba su tsaya iya nan ba abinda ake nufi da alhasana fid dunya wasu suka ce ka samu ainihin wato al'afiya wal malul kifaf ka samu lafiya da kuma wadata wadda zaka fi karfin larurar rayuwarka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yawayi gari da lafiya kuma aka bashi abincin da zai ci a wannan rana to matsayin shi kamar matsayin mutumin da aka tara mai duniya gaba gida duk abin da kake nema a duniya kana da lafiya kuma kana da abin da zaka ci to ka samu kamar duniya gaba daya kaga wannan fasara tana da goyen bayan wannan hadisi wasu kuma suka ce abinda ake nufi da alhasana fi duniya shine ya zama ka samu ainihin imani a nan duniya wanda zai garanti maka tsira a lahira a lahira ba mai alhasana suka ce aljanna babu wani iskari akan wannan wasu kuma suka ce abinda ake nufi da alhasana fi duniya shine al-ilmu wal amalu salih ka zama kana da ilimin sanin Allah kuma kana aiki na gari wannan dai duk kokarin na malamai dan a fahimci dan ka dinga fahimci dan kana cewa atina fid dunya hasana wai me wurin yake ne ina fata mun gani yana nufin abin alkhairi duk abin da zai zama abin alkhairi to shi ake so a lahira kuma ana nufin ainihin tsira wa qina asalin qina au qina ne au qina wa au qina Allah ka tsirtar da mu sai aka cire alif hamza kuma dole a cire wawun tunda shi bai da wasal zaka za ka kalma ce mai harafi daya ki ne kawai ki kamar yadda za a ce misali waqa yaqi ki haka shafa yashfi washa yashi shi yayi gulma yana yin gulma je kai gulma alwashi washa ko kuma zani yana zuwa da ma'ana Allah ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasab waɗannan suna da rabo a cikin abin da suka aikata wallahu sariful hisab Allah yana da gaggawar hisabi wa hina idin fa talibul jannati wal musta'id min an-nar inma yatlubu hasanatal akhirati wa huwa mahmud kaga wanda yake neman aljanna yake neman Allah ya tsare shi daga wuta yana neman alkhairin lahira ne kuma wannan abin ya gudu wa mimma yubayyin al'amra fi zalika an yarida qawlu ha'ula'i bi anna al'abda la yaf'alu ma'muran wa la yatruku mahdhu wa la yatruku mahdhura yace wa mimma yubayyin al'amr daga cikin abin da zai bayyana maka wannan al'amari fi zalika a cikin wannan zance an yarida qawlu ha'ula'i an an an yuradda qawlu ha'ula'i a tunkuɗe zancen waɗancan bi anna al'abda cewa ai shi bawa la yaf'alu ma'muran baya aikata abinda aka ce ya aikata wala yatruku mahduran ko baya barin abinda aka haramta mishi wannan magana da suke faɗa cewa bawa bai aikata abinda aka murce shi bai barin abinda aka haramta wala yusalli wala yasum wala yatasaddaq wala yahujju wala yujahid baya sallah bai azumi bai sadaka bai aikin haji wala yujahidu baya jihadi wala yaf'alu shay'an min alkhair baya aikata kuma na alkhairi fa inna zalika inma fa'idatuhu husulus thawabi wa daf'ul iqab sai a ce musu to ai fa'idan waɗannan ayyuka shine samuwar lada da kuma tunkuɗe hukuba a lahira fa idza kana huwa la yatlubu husulul thawab to bawa ya zama baya neman samun lada allazi huwa aljanna wanda shine aljanna wala daf'al iqab baya neman tunkuɗe hukuba alladhi huwa an-nar da shine wuta fala yaf'alu ma'muran wala yatruku mahmuran haka baya aikata abin da aka ce yi baya barin abin da aka hana shi wa bi qawl wa yaqulu ana radi kuma sai yayi hakan yace kuma ya yarda bi kulli ma yaf'aluhu bi na yarda da abin da Allah ya yi da ni wa in kafartu ko da nayi kafirci wa fasiqtu ko da nayi sabo wa asaitu na saba wa Allah yace wai abin da yake daidai ne bal yakun yana ba cewa ana akfuru wa afsuku wa asi hatta yuaqibuni wa arda bi iqabi lazimin aikin shine yana cewa yana yin kafirci yana yin fasikanci yana saban Allah kuma yana yi har sai ya kai ga matakin da Allah zai mishi hukuma kuma ya da hukuma rashin yin aiki ma'ana shi kenan ba ma'anar rashin yin aiki kace a'a ni na zauna na yarda duk abin da Allah ya ga dama ya dani ba a'a ma'anar shi kana cewa ne na ƙiyin abin da Allah ya ce din ina jiran kuwa Allah kamar kana wa Allah ainihin tahaddi ne cewa ga ka kai bata ce ni fa ana darajatar riba bi qaba'i sai su dauka za su samu darajar wai sun yadda da abin da Allah ya ce samu darajar masu yadda da abin da Allah ya yi wa za qawlu min ajhad min qawlu a qawlu wa za qawlu min فقول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم وهذا قول من هو أجهل الخلق wannan zancen mutumin da ya fi kowa jahilci wa ahmaquhum zancen mutumin da ya fi dukkanin halittu ne rashin hankali wa adalluhum zancen mutum ne wanda ya fi dukkanin halittu bata wa akfaruhum kuma zance ne na mutumin da ya fi dukkanin halittu kafirci duk wanda zai ce ba zai aiki ba ba zai yi sallah ba zai azumi ba zai zakka ba zai aikin hajji ba zai jihadi ba zai sadaka ba saboda mene saboda shi yana nan yana jiran duk abin da Allah ya ga dama yayi da shi wannan magana ta shi ma'anarta ya zabi shiga wuta ne ba wai ya zabi yadda da kaddara Allah ba a ya zabi shiga wuta domin kin yin waɗannan sabawa Allah ne kuma Allah ya alƙawarin da wanda ya saba mishi zai mai zai mai sakamako wa amma jaluhu wa humquhu jahilcin da wannan mutum yake nunawa da wautarsa wali annar rida bi zalika mumtani'un muta'azzir dan an yadda da hakan abu ne da ba zai yi ba a waki wali annar zalika mustalzimu al-jam'u bayna al-naqidain saboda kuma in yi haka ya hada abubuwa guda biyu masu karo da juna wa amma kufuru da aka ce ya fi kuwa kafirci fa li'annahu mustalzimu li ta'til dinillahi saboda wannan aikin da zaka yi na kin yin komai yana lazumta ka lalata addinin Allah kenan allazi ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wanda Allah ya aiko manzanni ya so kazanta fai akan su wala raiba anna mulahadata alqada'i wal qadar awqa'at kathiran min ahli iradati min tasawufa fi an taraku min al ma'muri wa fa'alu min al mahduri ma saru bihi imma naqisina mahrumina wa imma asina wa imma fasiqina wa imma kafirina bane ki babu shakka waɗannan ɗin tabarkin sufanci wanda suka ce za su tsaya su dinga lura da al'amarin kaba'i da kaddara to sun faɗa cikin abubuwa da dama na barin ababen da aka umarce su da aikata ababen da aka hane su suka waye gari suka zama kudi na kasassu a cikin ibadarsu wanda suka haramta wa kansu samun alkhairi ko kuma masu saban Allah ko kuma fasikai ko kuma kafirai wa qad ra'aytu min dhalika alwan ibn tabiya yace ni ibn tabiya na ga nau'o'i kala daban-daban na irin wannan barna na mutane waɗanda sufanci ya kai su zuwa ga kin yin ibada gaba daya ko sabawa Allah ko faɗan munanan maganganu ko nuna cewa ma su ba sa san aljanna ba sa tsoron wuta ina jin mu ai muna ganin ire-iren waɗannan a wannan zamanin da muke rayuwa bare ya ci gaba da cewa a wa haula'i wal mu'tazila kaga uki Allah ya sai ya kawo aya fadin Allah wa mallam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai bashi haske ba bai da wani haske da zai gani na na addini Allah ka ba mu haske wa ulai wal mu'tazila wa nahruhum min al qadariyyati fi tarafayn kai kaga waɗannan irin sufaye da su da mu'tazila da wasu su cikin qadariyya to suna dutse hannun riga ne haula'i yulayidun al qadara su sufiya sun ce suna zaman jiran kaddara wa ya'ruduna 'anil amri sun ki yin umar sun ki mafarin da aka aka musu wa ulaika su kuma wadancan wato qadariya da mu'tazila yulayiduna al-amra su kuma sun tunkari aiki suna suna kallon aiki wa ya'ruduna 'anil qadar ba rusu da kaddara yurduna al-qadar ba rusu da kaddara sai dai suna ainihin wato sa'ido akan aiki suna ganin aikin su shine tsarkar da su wa ta'ifatan tadullu anna mulahadat al-amri wal qadari muta'azzir wadannan kowannen su kuma yana ganin a tsayin abin da wancan ya kula da shi ba zai yi ba wato wadanda suke yin aiki suna ganin ba zai yi kaddara ta tasiri wanda kuma suka suka ce su sun jira kaddara suna ganin aiki bai tasiri kaga dukkan su akan kuskure su kama anna ta'ifatan taj'alu dhalika mukhalifan lil hikmati wal adab kuma kowace a cikinsu tana ganin in an ce a yi hukunci da kaddara to ba hikima ba adalci in an ce a yi hukunci da aiki to ba hikima ba adalci wazi asnafu salasa ala ya shiga ga waɗannan gangogin guda uku hiya sune alqadariya masu musul kaddara almajusiyya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqadariyatul majus hadhihi al-umma wal qadariyatul mushrikiyya da qadariya wanda suke shirka wanda suka zama sun bi tafarkin shirka wal qadariyatul iblisiyya da qadariya wanda suke daukar irin tafarkin iblis ai kai kai ai Allah kai ka kaddara min iblis ba kai cewa ba Allah ne ya kaddara mishi ya zama dan wuta go wa kad basatna al kalama ala hadhihi tirak fi ghairi hadha al mawdu yace mun tattauna akan waɗannan kungiyoyi a wani wuri wanda ba wannan daga ciki akwai a cikin littafin shi na musamman a mai suna alaitijadu bil qadar na shi ibn tibiya da kuma wata risala da alwa take cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladin 38 malai yace wa aktsaru ma yubtala bihi salihuna ahlul iradati wal ammatu fi hadha zaman hiya al qadariyatul mushrikiyya mafi girman abin da aka jarabci sufaye da shi a wannan zamanin zamanin ibn tibiya kenan da kuma sauran al'umma ga magarin mutane shine sun shiga cikin tafarkin kadariya ta shirka kamar yayin kenan yake ko yashhadun al-qadara wa ya'rifuna 'an al-amr suna riko da kaddara amma ba sa aiki kama qala fihi ba'd al-ulama kuma da malamai suke cewa anta inda ta'ati qadariyyu wa inda al-ma'asiyati jabariyyu ayyu madhhab ayyu madhhabin wafaqa hawaka ta madhhabta bi mutum ne zai yi aikin alkhairi amma kuma sai ce ai Allah ne bai kaddara mu a ni na yadda da kaddara in muka lura kyau wannan mazhabin har yanzu yana da yana tashi musamman wanda yake bin social media za ka ga irin mutane da suke shedanu musamman ƴan mata wanda suka fandare ma rayuwa suka zama wasu ababen tausayi da ban takaici da zaran wani ustazu ya yi musu wa'azi sai su ce ai su sai su tura mai a shirka kuma sanan su ce ai kaddara su ce su Allah ya kaddara musu wai iskanci da suke Allah ne ya kaddara musu to wannan kaddariyanci ne na sanyawa Allah abokin tarayya shine wato irin abin da kafirai mushrikan girka suke cewa akwai Allah da ke halatta shirki sai su danganta wa Allah cewa Allah ne ya kaddara musu kowa kaddarar shi yake bi mace ce ba ta yi fasikanci ta yi zina wata ce cikin shege amma ta zo maka fatawa ta ce Allah ne ya kaddara mata suna yawan irin wannan fassara mutum ya yi sata a kama shi zai ce Allah da ya kaddara to a mahalli na yin sabo ba ka yi wani ba a yi wani sai aka ce kai ka zama wajen da'a in ka kasa yi sai ka ce Allah da ya kaddara mu wajen sako in ka yi sako kai jabari ne sai ka ce Allah ne ya jama Allah ne ya tirsasa ka kai shine jabariyanci ko wajen kaddara wajen da'a tunda baka yi ba sai Allah ne ya kaddara bai wato duk mazhabin da ya dace da san zuciyarka shi kake bi wa innamal mashru'u al-aqs abinda shari'a ta shar'anta shine aka san haka shine mene huwa an yakuna inda ta'at yasta'inu Allah alaiha qabla al-fi'l wajen da'a abinda ake so ka nemi taimakon Allah kafin ka aikata ka nemi Allah ya baka damar aikata aikin alkhairi wa yashkuru alaiha ba'da al-fi'l idan kuma ka aikata ka gode wa Allah ka san ba dabara ka bace wa yajtahida Allah ya asilla sannan kai ta iya kwazon ka karkai saban Allah karkai da ka fada cikin sabo fa idza azlabta idan dan adanci ya jaka ko shedan ya jaka ko wani dalili da ka haka ga sabo wa asa ka saba wa Allah badara ila tawbati wal istighfar sai kai marmala ka tuba kuma wannan shi ne tafarkin daidai ka nemi taimakon Allah ka aiki na gari idan ka samu dama aikata aiki na gari ka gode wa Allah ka nemi Allah ya tsare ka daga zunubai idan Allah ya darce ka da samun kanka a yanayin da ka je ka aikata zunubai sai kuma kai marmaza ka tuba ka nemi gafara Allah wannan a a abin da yake kenan daidai shi yasa akwai littafin ibnu qayyim al-jawziya shifa'ul halim fil qada'i wal qadr wat ta'lim ina da kyau ɗan uwa dalibai su karanta dabi su ga ke cikin sa da kuma littafin alamus sunna al manshura na Muhammad ibn Salih al Usaimi da kuma shi kai shi ibn Taymiya yana da littafi mai suna al ihtijaj bil qadar yadda ake hujja da kaddara wato ita kaddara ana hujja da ita ne a wajen musibu rashin lafiya talauci fari fatara wani rashi da kai na mutuwa ko wata asara da kai a dukiya ko wani abu da Allah ya jarabce ka da shi na gobara ko aka yi maka ko wannan ko aka yi maka sata ko aka kama waninka ko kai aka kama ka irin yanki kafin tsirin da sauransu duk wata musiba da Allah ya jarabce ka da ita ba na ake huta da kaddara a nan sai kai haƙuri kuma ka mai da abu gawa ga Allah san cewa Allah ne ya kaddara ba shi ne za ka ɗauki fasbir inna wa'dallahi haqqu fasbir inna wa'dallahi haqq shi zaka dauka anan ka saka wastaghfir li dhanbika a wajen ibada ba hujja da kadar ana hujja ne da shari'a ne shari'a ta ce kai shine hujja da shi za a kama ka inda ba hujja da kaddara da ba sai an gudu ne an yi aiki ba abinda Allah ya rubuta a can littafin kaddaran kawai sai ya hujja sai ya aiki shi a ce to suwa da wani a wuce da su wuta saboda shi ne a rubuce suwana suwana a wuce da su aljanna saboda shi ne a zuci amma ka gaba da shi ake hujja ba za a hujja ne da ayyukan Allah ya ce a cikin hadisin qudsi inna ma hiya a'malukum ayyukan ku ne tuzanu lakum ake auna muku wala tuzlamuna ba za a tuce malamai suna hujja da nasoshi mabambanta da ka'idoji daban-daban kuma da mai kai mai kawo a cikin tantabar don tabbatar da rashin dacewar hujja da kaddara a wurin shari'a kamar faɗin Allah da Allah yake ba da labari game da kafirai a cikin sutun al'am da Allah yake cewa sai kullu bin ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba kafirai da sallin mushrike za su dinga cewa da Allah ya so da da mu da iyayen mu bi shirka ba law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay da ba mu haramta abinda Allah ya halatta ba Allah ya ba da labarin abinda ya fara sai Allah ya ce kazalika kadzaban ladina min qabli kariya suke kuma na kafin su ma kariya suke haka suka dinga yi ta za ku ba a tara har sai da muka dandana musu kudar Allah ya ce kul hal indakum min ilmin mutakhuzu lana shin kuna da wani ilimi da tabbatar da wannan kaida cewa law sha Allahu ma shakana wala ba'una ku fito da shi ba ku da shi Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun babu abin da kuke bi sai zace zace kuma kama kama ko kuke al-kharas shine kama kame kaga Allah ya ƙaryata al-ihdad bil qadari da suke cewa law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay Allah ya ce ba haka ba haka Allah ya ba da ka'ida a wurare da dama cewa ya aiko annabawa ne sun su jawo mutane kulli su mutane bishara rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lillahi ala allahi hujjatan ba'da rusul Allah ya ce mu aiko su annabawa da manzanni masu bishara masu jan kunne dan kan wani ya ce yana da hujja bayan waɗannan manzanni a cikin sotin nisa'i kenan ko kaga Allah ya ce mubashirina wa mundirina Allah ya riga ya ja kunnen mutane ya musu bishara yace kuma kada wani yace yana da wata hujja bayan wannan da haka da abinda annabawa suka kawo da shi Allah zai mana hukunci haka nan ƴan wuta da kansu za su yi tarafi me suke cewa rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka ya Allah ka jinkirta mana zuwa ga wani ajali kankani nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul mu bi manzanni ba mu jira kaddarar ba mu bi manzanni wannan duka ba a ji lahira kenan kafirai sannan aka ji lahira aka sa su a cikin wuta me suke cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sahih da mun kasance muna jin magana kuma na muna aiki da hankalinmu da mun bayan wuta ba da aka ce musu ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum min al-musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائضين حتى أتانا اليقين me yasa muka zama yan wuta sai suka fata cewa ba su yi ibada ba lam nakum minal musallin da ba cewa suka a ai kaddara mu ce kawai mu yan wuta ba sai suka fada abin da ya kai su wuta lam nakum minal musallin wa lam nakum nutimul miskin wa kunna naqudu ma'al khairin ba ma sallah ba ma sadaka ba ma taimakon talakawa ko muna kutsawa cikin al'amarin Allah tare da kafirai masu kutsawa Allah ka tsare mu da kutsi cikin al'amarin Allah suka ce haka muka yi har yaqini ya zo mana shine mutuwa ke kaga duk ire iren waɗannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani ibn ibn qayyim ya kawo sun fi guda 200 hujjoji akan haka mun ra gane wannan da za ka ɗauko wannan ka'idar ka ɗabbaka ta a rayuwar mutane ka faɗa musu haka sai a ce ma kai mahaukaci mutum ne ya ce misali yana sai yaya amma ba zai aure ba ba zai sadaka ba yana zaune kawai yana jira Allah ya bashi yaya yana so kawai Allah ya bashi yaya su dinga mishi biyayya in sun girma ya tsufa su dinga ji da shi in ya mutu su mai addu'a shi ma ya bar zuriya saliha amma ya ki aure ya zauna kawai wanda ya ce Allah ina jira ne Allah kawai in ya kaddara mu yaya in same su abin da mahaukaci ne kawai wannan tunanin mai hankali bai taɓa irin wannan tunanin ba haka yana son ya samu kuɗi amma baya kasuwanci baya noma baya kiwo baya sana'a baya kwadago baya kuma yana zaune kawai yana jira ran da Allah ya ga dama kawai ba shi hatsi yanzu ko siyasa din da mutum yana son makami zai yi zauna a nan yadda muke ustazai kana ta ustazanci kuma a ce kana takara ba zai yi ba in kana takara ta inda ake takara za ka tafi ka nemi delegate ka nemi fati chairman ka shiga ka fita ka tafi magun boka hala ba zai yi ka zauna kana wannan ustazanci kuma a ce kai dan takara bin dole sai ka je inda ake takara ka yi takara ma'ana duk abin da kake ciki in kun tafi shayi fa kun fi sannan ne sai in Allah ya ga dama sai ya kaddara maka dan kai abin da aka ce maka fattabi sabab ka bi sababi shi kuma Allah shi ke da kaddarawa mutum yana son ya zama injiniya misali ko ya zama likita ko ya zama architect yana nan da wannan bura amma yana zaune a gida bai yi SSC ba bai yi waye ba bai yi neko ba bai yi science ba yana da nan da shekara shida ko bakwai kawai ya ga ya zama injiniya wannan ai sunan shi mahaukaci don bai kusa abin da ake nema ba haka mutum ne yana jin yunwa misali kuma yana bukatar ya koshi zana ce ko ina jira ne kawai Allah ya kusa da ni ai an wuce wannan zaman na banu Isra'ila ku da ake sako musu da abinci daga daga sama su ma sun tashi sun ci ibn tayyib ibn qayyim ya buga wannan misalan yace ko kuma kawai ka zo kwada wa mutum mari yana magana sai ka ce ai kaddara ce wallahi ba ni na mari ka wa zai da wannan ko kashe mutum ka ce kaddara ce duk ba za su yi ba kwada mishi mari ko ka ci bashin mutum ka ki biya ka ce ai kaddara ce sai ran ce Allah ya kaddara sannan za ka biya ina ba mutane wannan kaddara ko ka zo da mota a guje yanzu misali ka zo ka kaddaki katangar mutum ka wargaza mai katanga da mota ko ka buge yayin shi yi magana ka ce wallahi kaddara ce dama ta Allah ya rubuta tun sai shekara dubu cewa yau din nan sai na kada yayin ka kaga duk wannan ba zai karɓa ba so ashe a cikin rayuwar mun san inda muke bin kaddara mun san inda ba ma bin kaddara ina ne zaka bi kaddara in ka gama iya kwazanka sai Allah bai nufa ka samu abun ba ko Allah ya kawo tangarda sai ka dauka dama ta haka Allah ya rubuta ko kuma ita kanta nasarar da ka samu ana so ka gode wa Allah ka san Allah ne ya rubuta ma'ana bayan ka je kai SS 1 2 3 science kai yanku kai jam kai waye kai fasiyami ka shiga university kai gwagwarmaya kai gwagwarmaya wata ne kawai sai aka kore ka a aji to Allah ne ya kaddara maka ba za ka zama wannan injiniyan ko lawyer ko kuma Allah ya tabbatar da har ka gama ka zama abin da kake so ka zama din sai ka gane ba dabara kaɗin nan ba ce sai da Allah ya ƙaddara tunda in dabara ce akwai wanda ya fi ka idan arziki ne akwai wanda iyayen shi sun tsaya ka arziki idan ƙoƙari ne hala akwai wanda ya fi ka wani kuna cikin katin nan zai mutu ba zai kai labari wani a kore shi wani ya kasa wani rayuwar duniya ta salwantar da abin nasu haka dai asbabu iri daban-daban wani kuma ko ya gama ya kasa cin moriya ran da ya gama din an tura shi NYC ya tsari a hanyar ka kuma da Allah ya maka falla ya kyale mai sai ka san cewa to falla Allah ce kai kuma kai iya abin da yake raka kun tuna mun karanta a cikin abin nan sunna cewa hatta wannan kokarin shi makadara Allah ne hatta la ajaz wal kayfi har kokari da kake yi da gazawar kokarinka da duk wata dabara duka cikin kadara Allah ne amma ba cewa kai ka zauna ka rungume hannunka kana jiran wai kaddara ta zo da kanka da kanta ta same ka inda kake ba wannan ya saba wa hankali ya saba wa shari'a shi yasa abin da yake so shine kai ka bi dukkanin asbabu da Allah ya ya yassare maka asbabu na rayuwar duniya ka bi su haka nan asbabu na neman lahira su ma ka bi su sauran kuma suka bar Allah ya hukuncin sai ya kaddararsa ya zartawarsa in ka samu alkhairi ka gode masa in ka samu ka san alkhairi a duniyar nan ka yi haƙuri a lahira idan ka samu sharri cewa Allah ya fara ta lumanna illa nafsa kuma da hakan ta fara alhamdulillah kuma da gairu zalika fala lumanna illa nafsa in ka gaba ka samu alheri a lahira ba to kai ne abin zargi kai ne kai wasa da damar da aka baka domin Allah subhanahu wataala ya riga ya ce inna alaina musabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain falaqata hamal aqaba ga sun duka nasushi da yawa an sha tattaunawa akan su an sa an sha jin bayanai akan su a wurare irin waɗannan insha Allah to ina ganin bari mu saurara a nasu da lokaci Allah kan da shi daga insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi